أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidil mursalin nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kan mu mance yau muna hudu ko biyar ga watan al-muharram hijirar manzana sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da shidda ga watan takwas miladiya na da dubu 2021 sati da ya gabata mun fara karatu cikin babul hasi ala ziyadi min alkhairi fi awakhir al-umr idan mun manta ba mun karanci hadisi na biyu a cikin wannan babi bayan abinda malam ya zubo na ayoyi da bayanansu za mu tashi insha Allah kan hadisi na uku hadisin Aisha radiyallahu anha قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنصمونا حديث لدى عائشة أم المؤمنين ودير الله تقار تبتا قريت تتشي ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي take cewa manzala sallallahu alaihi wasallama bai sallaci sallah wata sallah ba bayan wannan sura ta sabka a gare shi ko a kan shi idza jaa nasrullahi wal fatah illa yakunu fiha face sai ya faɗi a cikin wannan sura subhanakallah sallah cikin wannan sallah subhanaka rabbana sarki ya tabbata gare ka ubangiji ko Allah ka tsarkaka daga dukkan tawaya ubangijinmu wa bihamdika da godiyarka Allahumma ya ubangiji gfirli ka gafarta tunda wannan sura ta sabka a kan shi to babu wata sallah sai ya roƙi ubangiji ya tsarkakar da ubangijin shi ya yi da ya gode mishi kuma ya neme shi gafara qala wa fi riwayati fi sahihain wata riwaya ta zo a cikin sahih bukhari da muslim anha hallo daga aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi zala sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya yawaita faɗi faɗi a cikin ruku'insu da sujadar shi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ke cewa tsarki yake cewa Allah ka tsarkaka daga dukkan tawaya ya ubangijinmu wa bihamdika da godiyarka ne allahumma firli Allah ka gafarta mu ya ta'awwalu alqur'ana ma'ana ya ta'awwalu alqur'ana ai ya'malu ma umira bihi في القرآن ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره take cewa iya tawilin alkur'ani mai girma na iya fassara alkur'ani mai girma a aikace ay ya'malu ma umira bi iya aiki da abinda Allah ya umarce shi da shi fil qur'ani a cikin alkur'ani fi qawlihi ta'ala cikin fada Allah madaukaki da yace mishi fasabbih bihamdi rabbika ka tsarkake ubangijinka da godiya ga ubangijinka wastaghfirhu kuma ka nemi gafarar shi in muka duba inda yake cewa Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli inna subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli kenan yayi tasbihi ya tsarkakar da Allah madaukake daga dukkan tawaya sannan kuma ya nemi gafarar ubangijin shi ya godewa Allah ya nemi gafarar shi domin abinda wannan aya ta kunsa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru قال وفي رواية للمسلم إمام مسلم يا وترواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت قال صلى الله عليه وسلم يا كسنتي iya yawan faɗin wannan tasbihi gabanin ya mutu iya cewa subhanaka allahumma wa bihamdik Allah madaukaki tsarki ya tabbata gare ka ko ka tsarkaka daga dukkan tawaya bihamdika da godiyarka ne Allah astaghfiruka wa atubu ilaik ina neman gafarka kuma ina tuba zuwa gare ka nan sai lafazin wa atubu ilaika ya karu qalat aisha aisha radiyallahu anha take cewa qultu sai nace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare ka ma hadhihi alkalimatu allati araka ahadattaha taquluha wasa kalmomi ne ko wata magana ce wadda nake ganin ka kana ka kirkire ta ka fara ta da bakai wadda kake fadi cikin sallah qala sai ce ju'ilat li alamatun fi ummati an sanya min wata alama a cikin al'ummata idza ra'aituha qultuha idan naga wannan alama to zan yi ka fadin wannan abinda nake fadi na tsarkakar da ubangiji da gode mishi da neman gafara ita ce idza ja'a nasrullahi wal fath idan nasrullah cin nasarar ubangiji ya zo ma ko ya zo wa al'umma ta musulmi walfata da bude makka ko haibar ila akhir sura har zuwa ƙarshen sura wannan alama ce wadda Allah madaukaki ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda muka gani can hadisi na baya Abdullahi dan Mas'ud me yace tayi alama ce ta ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am قال وفي رواية الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله هكذا نادى الرواية تا تا إمام مسلم هل لو يتي مزال صلى الله عليه وسلم يا كسن شيئا يويتا daga faɗar shi subhanallah wa bihamdi sarki ya tabbata ga Allah kuma da godiye shi ne astaghfirullah wa atubu ilai ina neman gafarar ubangiji kuma ina tuba ya zuwa gare shi qalat aisha tace qultu sai nace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam araka tukfiru min qawli subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayk naga kana yawaita wannan fadan magana subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayk fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه yake cewa ubangiji na ya bani labari game da cewa da sannu zan ga wata alama a cikin al'ummata idan na ga wannan alama to zan yawaita faɗa subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayh faƙada ra'aituha kuma ni na ga wannan alama domin Allah maɗaukaki ya gwadawa manzon sallallahu alaihi wasallama cin nasara akan mikiya addini akan kafirai kuma makka ta zamanto gari ne na musulmi bayan ta kasance gari ne na kafirai ita ce idza jaa nasrullahi wal fatah fathu makka ana ana nihin bude makka da aka yi ba tare da yaki ba kafirai kawai suka yi saranda wa ra'aitan nasa kuma zaka ga mutane yadkhuluna fi dinillahi afwaja ko kuma kaga mutane suna shiga cikin addinin Allah gumi-gumi wannan kabila ta zo ta musulunta waccan kabila ta zo ta musulunta waccan ma ta zo ta musulunta fasabbih bihamdi rabbik to idan kaga wannan to ka tsarkake ubangijinka da godiya ga ubangijinka kuma ka nemi gafara shi innahu kana tawwaba domin ubangijinka ya kasance mai yawan gafara ne mai ba mai ba da tuba ne karɓar tuba ga wanda ya tuba hadisi na hudu cikin wannan babi hadisin Anas قال المؤلف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga Anas da Malik wanda ya Allah ta ƙara tabbata gare shi kale ce inna Allah ta'ala ko azza wa jal lalle Allah mai girma da buwaya taba alwahya ala rasulih sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya akthar ma kana alwahyu alaihi yake cewa Allah madaukaki ya bibi wahayi ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam kina ya yawaita aiko wahayi sabkar da wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi gabanin mutuwar shi hatta tuwfiya har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu akthar ma kana alwahyu alai mafi yawancin wahayi akan shi domin Allah ya san ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato ya taho karewa sai zamanto Allah ya yawaita wahayi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin risala ta cika umarni da nahani ga na Allah madaukaki ya tabbata addinin Allah ya cika ba tare da an samu ragowa ba a cikin shi sai zaman to Allah madaukaki ya yawaitar da sabkar da wahayi ga manzon shi sallallahu alaihi wasallama gab da mutuwar shi muttafaqun alaihi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi hadisi na biyar عن جابر رضي الله عنه أنسى من حديثي لك جابر عبد الله وأن يرجع الله تقار تبتع قريش قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال ونسير يا الله دعمون شنش سقار تبتع قريش يكتوا يبعث كل عبد أنا تارد قوة نباوة على ما مات عليه أبو سأبن دي متأكش duk abin da ka kasance kana cikin shi ka mutu gobe kiyama akan shi za ka wannan hadisi na karantar da mujajir cewa akan aiki na alkhairi kai ya zamanto mutuwa ta rubki mutum iya cikin sharholiya iya cikin sabon Allah iya cikin barna iya cikin zalunci ko kuma iya cikin watsi da addinin Allah madaukaki same shi ya zamanto ya mutu shi yasa na daga cikin alama wadda ta ake kyautata zato ga mamaci a same shi ya mutu a cikin bauta Allah madaukaki a cikin tafarki na Allah to wannan ana kyautata mashi zato domin Allah zai tada shi iya cikin iya aikata biyayya ga Allah madaukaki قال المؤلف رحمه الله باب كباب في بيان كثرة طرق الخير babi wanda yazo yake bayanin yawancin hanyoyi na alkhairi na hanyoyi na alkhairi suna da yawa falala da rahma ta Allah maɗaukaki bai sanya ba hanya ta alkhairi hanyoyin alkhairi ɗan kaɗan a'a sai buɗe ƙohohi hanyoyi na alkhairi wanda bawa in waccan ƙoha a kulle take akwai wata wadda za ka samu ka aikata alkhairi qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki na cewa wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim dukkan abin da kuke aikatawa na alkhairi to ku sani Allah madaukaki masani ne ga wannan Allah ya san shi wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah dukkan abin da kuke aikatawa na alkhairi to Allah ya san shi baya koyuwa kamar yadda ya zama to aiki na sharri baya koyuwa ga Allah to haka aiki na alkhairi baya koyuwa ga Allah madaukaki qala ta'ala فمن يعمل مثقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى dukkan wanda zai yi aiki daidai da walwadan wannan nauyi ko ma'aunin zarra to ba na alkhairi zai gan shi gobe kiyama haka dukkan wanda ya aikata wani abu na sharri zai gan shi kamar yadda Allah madaukaki yake cewa man ya'mal man amila salihan fali nafsi dukkan wanda ya aiki nagari na kwarai to kan shi yawa ba Allah ba domin bautan mai bauta ba ta ƙara Allah maɗaukaki kamar yadda kafircin mai kafircin kafiri ko saɓon mai saɓo bai rage Allah haka bautar da za ka yi kanka kakewa shi dai Allah maɗaukaki ya umarce ka ne domin yadda za ka aikata ko ba za ka aikata ba amma in ba haka ba sallaka da azuminka da hajjinka da dukkan abin da ya zama to ibada ne to bai ya ƙara Allah da wani komi da wani abu قال والآيات في الباب كثيرة آيوي إرن ونن أتكين ونن بابي سنة ديوة وأما الأحاديث فكثيرة جدا حكى سوما حدثي سنة ديوة سوسي وهي غير من منحصر منحصرة وأن حدثي با با با كدد نجيس با ba wai an tattaro su bane ba gare gaba daya ko kuma ba za a iya tattaro su ba fa nadhkuru turqan minha za mu ambaci tarafan afuwa wa nazkuru tarafan minha za mu ambaci wani shashe na wannan hadisai al'awwal hadisi na farko an abi dhar an samu wannan hadisi daga abu dhar wannan alkunya shi ne sunan shi jundub bin junada ana ce mai jundub dan junada radiyallahu anhu wanda ya Allah ta kara tabbata gare shi qala yace qultu ya rasulullah na ce ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ayyul a'amali afdal wasu ayyuka ne wanda suka zamanto mafifita ayyukan da suka yi kowane irin aiki daraja da ɗaukaka da lada ƙala al'imanu billah mafi girman aiki falala da ɗaukaka da daraja shi da imani da Allah maɗaukaki imanin da bai kumshi ba shirka imanin da aka kaɗaitar da Allah maɗaukaki da shi wal jihadu fi sabili kuma da yaki saboda daukakar da addinin Allah madaukaki qultu sai nace ayyur riqabi afdal to wane diyautaswa ce wadda tahi zamanto kana da bawa wanda zaka diyautar da shi qala anfasuha inda inda aliha wadda tahi tsada wajen ma'abutanta nan misali ga bawa ka sai wannan bawa miliyon ka sai wancan 500 to wadda ya yi zamantowa ɗiyautarsuwa ce kuma kowanne kana so ka ɗiyautar da shi wanda ka sayi miliyon shi ne mafifici game da wanda ka sayi 500 wa aksara ha samanan hakanan wadda ta yi zamantowa mafi tsada can an fuso ha tsada na ɓangaren daraja kana ganin ta kai wannan in bawa ne mai ƙoƙari ne jarumi ne sabanin kuma wancan kuma banda wannan hallau ga tsada da yi ga kudi da kasa shi ƙultu abizar ya ci gaba da tambayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa in lam af'al idan ban aikata ba wannan ba ba ni da dukiyar da zan sayi bawa a yautar da shi me zan yi domin imani dai tabbatacce ne wannan ba za a ce ba ba zai iya imani ba قال فإن ما فعل إن بن أي بن ديو تصبها قال تعين صانعا أو تصنع له لأخرق قلت إدم بذاك إيابا تشيني تعين صانعا كتيم كاوا وني وني ونديكي كيلا ونا كوكما أو تصنع لأخرق كوكما كأي كتاوا وني شيما وندي زمن تغييني قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل زال صلى الله عليه وسلم بان الأباري إذن يزمن تناسى مروني أبسى شاشا ونعيك قال تقف شرك عن الناس فكيكو كرن كامي شر كدمتان ككوا متاني شر ba za ka iya wancan ba ba za ka iya wancan ba saboda wata illa ko rauni na bangaren dukiya ko lahiya ko jiki babban abin da za ka yi kame shabanka daga mutane fa ina hasa da katun min ala nafsika domin kame sharrinka game da mutane to shi ma wannan sadaka ne a karan kanka tafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi malam yayi tafsiri kala as-sani'u bis-sad al-mu'mala hadha huwa al-mashhur sani'ikin nan da sad wadda ta zamanto ba ta da da ko diya kenan ba dadun ba sadun ba ta da hada hul mashhur wannan shine wanda ya shahara wa ruya da'ian kuma an ruwaito da wannan ɗa da'i'an bil mu'jama ai za diya'i min faqarin aw iyali wanda ya zamanto ya bace bangaren talauci ko kuma iyali wanda ya zama ya rasa dukiya kuma ya rasa iyali shi ba wannan ka taimaka mashi wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka wal akhraqu alladhi la yutqinu ma yuhawilu fi'la shine mutumin da bai kware ba abin da yake so ya aikata mun gane ko mutumin da iya so yayi wani abu wata sana'a ce yake so yayi abu wani abu ne zai yi amma kuma bai kware ba sai ka taimaka mishi ya zama to ya kware akan wannan aiki sannan sai ka koya mishi sani hadisi na biyu cikin wannan babi ana bi zar hallo an samu wannan hadisi daga abu zar جندب بن جنادة وان يرد الله تقارى تبتع دريش أيضا حلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي للي مزع الله وان سيرا دعمو شاء الله سقارى تبتع دريش يتي يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة ناواي وقري قوة قبع daga ɗayanku a kan sadaka kinan kowace gaba tana iya zamantowa ta yi sadaka ta aikata sadaka fakullu tasbihatin sadaka kowane tasbihi da mutum zai yi sadaka ne ina gaba a nan halshe ko da baki wanda zai firji wannan ma sadaka ce wa kullu tahmidatin sadaka dukkan alhamdulillah da zaka ce ka godewa Allah shi ma wannan sadaka ce wa kullu tahlilatin sadaka fadakka da zaka ce la ilaha illallah shi ma wannan sadaka ce wa kullu takbiratin sadaqa Allahu akbar zaka ce wannan ma sadaka ce wa amrun bil ma'rufi sadaqa umarni da kyakkyawan aiki shi ma sadaka ne wa nahyun 'anil munkari sadaqa hani game da mumuna aiki shi ma sadaka ne yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha idan dukan wannan ba samu ba raka'a guda biyu da zaka yi lokacin duha sallar duha raka'a guda biyu sun wadatar da wannan ayyuka da za ka yi na ɓangare na gaban shikinka wanda za ka yi sadaka da ba ka da dukiyar da za ka yi ba ka samu damar da za ka yi tasirihi ba ko talili wani abu na wanda ya zamanto na sadaka ne da dukiya ko jihadi ko abin da ya kama da haka ba ka samu dama ka aikata ba ka yi raka'a guda biyu wannan ya wadatar da abin da za ka yi da wannan ɓangare ina in ka kasa ga wannan kana da dama ga wancan shi yasa malai ya kawo babu yace babun fi bayani kasratu turuq turuq alkhair babu wanda yake bayanin hanyoyi na alkhairi yawancin hanyoyi na alkhairi na'am as-sulama qala rawahu muslim imam muslim fitar da wannan hadis as-sulama bi dhammi sin al-muhmala shi ma za'a wa wannan sin wadda ba ta da ɗiya don makurfa wa tahfifus allam kuma a wa lam a sauƙaƙar da lam ka a mata shadda wa fathil mim kuma a mim a mata fata al-mifsal shine gaba wadda za ta raba kashi da kashi gaba dai a takaice salisu hadisi na a cikin wannan babi anhu hallau an samu wannan hadisi daga abu zar jundub bin junada radiyallahu anhu qala ya ce ƙalin nabi sallallahu alaihi sallama mazala wani tsirayen allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ce ƙori da ta alayya a amalu ummati hasanuha wa sayi'uha an bujiro min ayyukan al'ummata kyakkyawanta da mummunanta fa wujidat fi mahasin fa wajatta فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق نعم فوجدتني نعم سينا سامو mafi na daga cikin kyawawan ayyukanta fi mahasiniha na daga cikin kyawawan ayyukanta al'adha yumatu anit tariq abin da zai cutar da musulmi wanda za a kusar da shi daga kan hanya kaya ce dutse ne rami ne ka samu menene wanda za ka gusar da shi zai cutar da al'umma ta musulmi ka busar da shi to wannan na daga cikin kyawawan ayyuka al'umma sabanin abin da muke aikatawa za ka ga mutum ya hudo sharar gidan shi ya zo ya zuba kan titi ya sharo kayan kaso shi ya zo ya zuba kan titi jama'a ko kuma ya kawo ƙasa ya tilata akan hanya ya ƙare aiki maimakon ya gusar da ita ko ya raba ta cikin gini sai barta wannan ya zo ya taka ya fata wannan ya zo ya kaza wannan ya hasara kuma duk wanda ya ma muguwa addu'a sai Allah ya karba mishi domin ka zalunce shi na abin da yake na da kyau shine mutum yayi kokarin gusar da dukkan abin da ya zamanto cuta ne wadda abin da zai cutar da a musulmi da kan hanya kuma sai zaman tuna daga cikin hallon raunin imani daga cikin yanki da imani kala rabi'u hadisi na hudu na nam kala fawajattu fi masawi a amaliha sai na samu hallon na daga cikin munanan ayyukanta annukhamatu tuhi takunu fil masjid wanda mutum zai tuhi a cikin masallaci la tudfan tuhin da ba za ka binne shi ba uzala sallallahu alaihi wasallam na bayanin wannan ne a lokacin da masallatan su turbaya ne yanzu ga suminti ga tabarma ga tafi kaga ba dama ka zo kai tuhi a cikin masallaci babu babu wannan dama na'am in za ka yi tuhi ko da tuhi ya kama ka sai dai ka tattaro rigarka ko wani mihraminka ko tage ka ko wani abin da ya kama da haka ya zamanto kai kai shi na'am kuma wannan na karantar da mu cewa bai dace ba mutum ya kawo wani abin da yake da alaka da kasanta da duk da cewa tauhi ba najasa bane ba amma kuma ba ya da kyan kuma uwa uba ya zamanto wani abu ne na kasanta wanda mutum zai shigo masallaci da shi قال رواه مسلم امام مسلم يفتد هنا حديثي سمع دوكي حديثي نقول قال المؤلف رحمه الله عنه أن أناسا قالوا هل لو أبو ذر وند يرد الله تكار تبتا غريشي كيتيا وسمتاني سكتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجوب ما سدوكيا دوداتها سنتهي دلادة دكي lada masu yawa sai suka yi bayani ta yaya wa'annan mutane suka samu lada mai masu ɗumbin yawa ƙalu yusallu na kama nusallu suka ce wannan mutane suna sallah kamar yadda muke sallah kinan nan babu bambanci tsakaninmu da su ba mu hisu iya sallah ba ko ba mu hisu yawan sallah ba wai su muna kama nasumu kuma suna azumi kamar yadda muke azumi wai ta saddakuna bi fuduli a amwali sai dai bambancinmu da su su suna sadaka da ratar dukiyoyinsu Allah ya ba su dukiya wadda sun biya bukatunsu kuma suna sadaka da abin da yake hannunsu ta'ala sai mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce musu awalai sa karshe alallahu lakum ma ta tasaddaquna bi ko ma tasaddaquna bi ashe yanzu Allah madaukaki bai sanya muku ba abinda za ku yi sadaka da shi inna bi kulli tasbihatin sadaka kama wancan hadisi da ya gabata sani cewa a kowane tasbihi da mutum zai yi sadaka da subhanallah wa kullu takbiratin sadaka kowace kabbara da mutum zai yi sadaka ce wa kullu tahmidatin sadaka kowace alhamdulillah godiya da zaka wa Allah a bisa wata ni'ima ko kuma a bisa wani abu da ya kare ma na bala'i shi ma sadaka ne wa kullu tahlilatin sadaqa la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah shi ma wannan sadaka ne wa amrun bil ma'ruf sadaqa umarni da kyakkyawa aiki sadaka ne wa nahyun 'anil munkari sadaqa hani ga mummuna aiki sadaka ne wa fi budhi ahadikum sadaqa haka nan mutun ya zakkewa iyalan shi ya sadu da su matan shi shi ma wannan sadaka ne qalu ya rasulullah sabai suka ji mamakin wannan ƙarshen kalma akan cewa mutum ya sadu da iyalan shi ma wannan Allah sai ya ba shi lada qalu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayati ahaduna shahwata yanzu ɗayan mu zai zo wa shawashi ya biya shawashi ya biya bukatar shi wai kunu lahu fiha ajrun kuma ya samu lada a cikin biyan bukatar shi qala ara'aytum ku bani labari law wada'aha fi haramin da dai wannan mutum ya biya shawashi akan zina akan farjin da ya zama tuna haram ne ba halakkin shi ba akan alaihi wizu wannan mutum iya da zunubi fakazalika tabbas wannan tambaya ce ba tambaya bace ta wadda take bada neman bada amsa la tambaya ce takririya kinan man manzala sallallahu alaihi wasallam ya so ya tabbatar musu da wannan tabbat wanda yaje yayi zina iya da iya da zunubi fakazalika to haka nan ne idan wada'aha fil halal idan ya sanya farjin shi a cikin kafar da ya zama to halakkin shi ne kana lahu ajrun to iya da lada amsa wannan wannan kuma sai hannu ya karantar da mu falala da lada da ma'aurata za suke samu sabanin gwamraye ko kuma tuzurai wanda ba su da armi kala rawahu muslim imam muslim fitar da shi ad-dusuru bita'il musallasa da ta wadda ake mata diya guda wannan kamar yadda bayani ya gabata shine ake cewa ad-dabt bil huruf kware sanar da kalma da harfa zuta ce sai dai ba ta ba wadda take da kama da mediyawo sai zamanto ta ake nihi ba ta ba al'amwalu ana nihin a dukiyoyi wa idaha wahiduha ɗayanta ana ce mai dasarun ko addasaru yanan dukiya ina ga sai mu tsaya a kan wannan hadisi abinda muka hudu daidai allah ba mu lada abinda muka yi kuskure الله غفرت لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك